بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم
لولا جميل ستره
da ba don kyakkyawan nasararsa ba
لم يكن عمل أحلا للقبول da aiki bai zama ahali na karba ba wato da ba don ubangiji maɗaukin sarki yana rufe masawun mutane munanan mutane da jami- da jamalarsa ba to da aikin mutane kwata-kwata bai zama ahali ma a karbe shi ba نعم domin shi sharaɗin a karba aiki shine ya bi sharaɗi na karba din sharaɗin karɓa kuma a wajen aikin duk na ubangiji wanda za ka yi da aikin ɗa'a shine ikhlasi da kuma mutuƙar huduri a cikin abin da za ka yi da a ce ka zo kaya abin nan ka yi shi hudurinka gaba ɗaya yana wajen Allah ɗin ba ka yi kana tunanin wasu abubuwa ba sannan kuma ila yau akwai ikhlasi ka yi shi gaba ɗaya haka ka gama babu wani abu wanda ya shigo wannan abin wanda ba don Allah ba sannan kuma ya zama kayi tabari daga haulu da kotu cewa aikin nan fa da kai fa ba yin kanka ba daga wajen Allah ne to sai an samu waɗannan sharadai sannan aiki yake zama da kanka to kaga a ce kayi aiki du ya cika waɗannan sharadan ai ba zai yi ba to shi sa saboda jamala ta ubangiji madaukakin sarki sai ya sitirce duk waɗansu abubuwa da aka yi wajen aikata aikin sai zama ya karbi shi sa wani ah, malami ya habin ah, yake faɗa yake cewa miskinin ibn adam ibn adam wato miskini ne jismin mu'ibun jikinsa gashi yana da aibi wa kalbin kuma mu'ibun zuciya kuma ita ma mai aibi to ta yaya mutum yake so ya fitar da wani aiki wanda ba shi da aibi daga cikin abubuwan nan guda biyu da jikin da zuciyar duk gaba ɗayansa aibi gare su kuma kana son ka fitar da wani aiki wanda shi kuma ba shi da aiki daga cikin wasan ingantacce daga cikin waɗannan abubuwan guda biyu wanda duk gaba ɗayan suna da aiki to shi sa ubangiji madaukakin sarki yake cewa walaikan da zai mata kabul anu ma ahsana ma amin Allah ubangiji madaukakin sarki yana da karba ne sai ya rufe jamalarsa sai ya rufe duk musawi na bayan Allah sai ya karba ayyukan su kawai amma inda za a ce za a zauna a yi bincike to da aiki ko ɗaya ba za a karba ba domin sai an fi sharaɗan karɓar nan wanda kuma sharaɗan karɓar nan su ne yawan maka faɗa dole sai an sami ihlasi sai an samu tabarri wato ku kubuta da cewa kai la hawla wala quwwata ne aikin nan ba kai kai shi ba Allah ne shi kayan sa domin shi ne sai ka dai sannan kuma a samu mutukar huduri a shi kaga duk waɗannan abubuwan ba zai iya yiwa a ce an yi aiki an samu waɗannan abubuwan yi sa kawai jama'ar Allah ce yake rufewa bawa sai ya karɓa abin kawai نعم a haka
أنت إلى هلمه إذا أدعته أهوج منك إلى هلمه إذا أسيته
sai bawa idza da'atahu idan ka bi Allah to a hawaji minka ila ilmi ta ne bukatuwa zuwa hakurin Allah sama da yanda kai za a sai tafi idan ka same shi نعم
ita da'a dama can wajen shimfiɗa ce ta girma da kuma neman girma da neman ɗaukaka sannan ita kuma rai koyaushe abin da take so tana jin daɗi idan ta yi wani abu ko na da'a ne ta zama an yabe ta saboda haka za ka gabawa yana yawan kokarin ya ga ya aikata da'a a bayyane wanda har galiban za ka koriya ko wani abin ya shiga ciki to duk lokacin da ya yi wannan abin sai bayi suka yaba masa sai ya ji daɗi to shi kenan ba ya samu haƙƙinsa kenan a wajen Allah domin shi a wajen Allah ba duk Allah bariƙun ne da duk wani aiki wanda kai shirka ka tara shi da shi da wani idan ya zama aikin kayi gashi kayi shi dan Allah ne amma kuma kayi dan mutane su yi su gani su ga cewa ai kai wani mutumin kirki ne kai to wannan aikin ya zama akwai shirka kenan a tare da shi domin akwai riya a ciki to Allah shi kuma ba ba ruwansa da wannan aiki to shi duk inda yake abu ne wanda yake na aikin da'a ne za ka ga baya ya zama ya tsira daga waɗannan daga cikin waɗannan abubuwa bawa yana ƙoƙarin ya yi ne domin ya zama ya bayyana wannan abun bayi sun zama da cewa sun yabe shi saboda wannan aikata wannan to duk kuma abin da yake a wajen Allah ya zama ya girmama a wajen halitta to a idan ubangiji madaukakin sarki ba za a ga cewa wannan abin Allah ya dauka shi mutukar bawa wannan abin da aka masa yayi farin ciki da wannan abin da aka masa wataƙila ai kai wani abu ne aka yaba maka sai ka samu dauka a wajen mutane to wannan dauka da ka samu a wajen a wajen Allah saboda farin cikin da kai kaskanta ka hada amma da dauka kuka samu ba tare da kai ka ji dadin wani abu dan yaban da aka maka kuma kamar wannan da shi kenan a wajen Allah wannan babu na'am
da shi sa kamar yadda da'a take shimfiɗa ce ta neman girma da neman girma da neman wannan haka ita kuma aikin ma'asiya take ita kuma shimfiɗa ce ta kaskanci a wajen bawa saboda haka idan mutum ya zo yana son zai aikata aiki wanda yake na aiki na da'a ya fi buƙatuwa zuwa ubangiji madaukakin sarki wato haƙurinsa da taimakonsa sama da idan ya zo zai aikata aiki na ma'asiya saboda shi zai ta ci karo da waɗannan abubuwa na makamanta na waɗannan abubuwan cewa zai yi wani zubin zai aikata abin nan shi akan kansa yana son ya bayyana wa mutane da cewa ga abin da ya yi yana son mutane su yabe shi yana son ya samu ɗaukaka wajen mutane yana son ya- ya- ya- ya rufe kansa kada kada al'aurarsa ta bayyana a wajen mutane duk da dai makamantan irin waɗannan abubuwan na'am kamar yadda shi kuma waɗancan na ɓangaren ma'asiya abu ne wanda yake shi kuma shimfiɗa ce ta inkisari da wulaƙanci da ƙasƙanci na'am duk lokacin da mutum ya yi kamar wannan abin ya samu to idan dai har da'a ta zama dalilinta girman kai zai faru to ai gwanda ma'asiya wanda dalilinta ita kuma za ta gara da ƙasƙanci ai wannan ma'asiya ce idan kai za ta saka ka ƙasƙantar da kanka a wajen Allah na'am wancan kuma sako ne wanda in ka yi za ka nuna cewa ai kai wani ne to gwanda wannan ma'asiyar ta fi wancan aikin Allah da zaka domin wannan ma'asiyar da kai yi in ka yi za ka koma ga Allah za ka tuba gare shi za ka inkisari za ka kaskantar da kanka ka san ka yi wani abu amma shi wancan idan ka yi a mutane sun yabe ka shikenan ka samu girma ka samu ɗaukaka to gwanda wannan ma'asiyar da wancan da'a da naka wanda za ta gare da kai wancan to shi sa ya faɗa yake to kai ka bi buƙatuwa ya zuwa haƙurin Allah lokacin da kake bin sa da idan inda ka tafi shi ya fi a wajen ka saboda waɗannan abubuwan guda biyu da suke tsakani da wancan shi shimfiɗa ce ta girma duk lokacin da kai da wannan kuma shimfiɗa ce ta sako duk lokacin da kai da shi kuma kasance ne duk lokacin da kai shi
as-sitru ita sutura ala qismaini kala biyu ce sitrun anil ma'asiyati to akwai sutura wadda ita sutura ga sako misali sutura dai shine mutum ya yi ya koya kansa ga wani abu na kunyata ko na'am da kuma sarayar daraja wani abu ne ya faru mutum ya kokarin ya ga ya toshe wannan abin nan kada mutane su gani mutuncin su ya zama ya ragu a wajen mutane shine abin da ake kira sutura ko to kala biyu ce sannan ita kanta sutura kuma a wajen ma'asiya ita ma kala biyu ce na'am
akwai sutura anil ma'asiyati sutura ce wannan gabarin yin saban na'am
sannan wasurun fiha da kuma sira kuma a cikin yin saba su anul lahi abinda suke nema a wajen Allah shine suturun anil ma'asiyati Allah ya sirce su gabarin yin saba domin su a wajen su ba sa ganin mutane Allah kawai su ga saboda haka wajen su abinda suke roko Allah ya tsare su ma kada su je su aikata ma'asiya domin sun san idan suka aikata ma'asiya duk wutar sirar duniya ba za ta iya rufe su ba sun san Allah yana ganin su a shine sirrin kenan anil ma'asi Allah ya sirce gabarin yin kai sabo amma idan sirrin ne biya kai bawa kai sirrin kai abun saban ka shiga daki kai ka san Allah yana ganin ka amma baka damu da wannan ba kai abin da ka damu da shi shine Allah ya sirta ka idan ka fito kada mutane su san cewa ka aikata wannan abu to kaga sirrin biya kenan na'am kai abin da kake so kawai sutura ce Allah ya rage ka kada mutane su dau su dinga ganin cewa ai wani mai aikata kaza ne wani mai aikata kaza ne to wannan shine abin da yake magana to shine abin da yake magana cewa ita wannan ita ce sutura da bayan Allah suke nema wa da hazawa suke nema su suna nema ne ma kada ma su je su fari wannan sabon domin sabo ai sul adabu ne duk wanda ya munana adabi tare da wanda yake masoyinsa ne ai sai a kore shi ko to shi su ba sa son masu da sun kusanta ma zuwa aikata sabon domin sun san duk wata sura kuma da za su nema ba za ta rufe su ba. Allah yana ganin su ita wannan sura suke saboda kai su nemi sura Allah ubangiji ya sirke su gabarin su yi sabon na'am yawa al'amatu kuma waɗancan yau hoto shine gashi ne magana yace amawa tadlubuna min allahi sitra sun suna fiha neman sutura ne daga Allah fiha a cikin sabon idan sun yi zaben fi suna neman martabatihim inda al-halik saboda mai don tsoron sarayar darajar su a wajen halitta idan suka yi kullum tsoro suke yi kada su aikata wani abu ya zama da cewa a wannan abun mutane sun ga wannan abun kuma ya zama da cewa ya kare da darajar su ko mutane su kisa saboda wannan abu na'am wal hasatu su ku hasawa yadlubuna min Allah sitra anha su ku suna neman turane alha da gurin ita ma asiya shaka suqudihim min saboda nazar al saboda malik tsoron sarayen su daga duban ubangiji madaukin sarki alhaki wanda shi ne gaskiya su abin da ba sa so kenan kamar yadda dai muka bayani wannan ita ce a wannan Na'am.
inda ubangiji madaukin sarki ya sirce ya yi wannan ya sirce su to su sun shi ne sun samu sutura kenan ba su yi zaben ba amma in ba haka ba dan sun je mutane ba su san suna aikata wannan abin ba indai Allah ya riga ya gan suna aikata wannan abin ai kuwa a cikin kunya da suke aiki to shi sa ita wannan sutura kawai suke
man akramaka wanda da ya girmama ka fa inna ma akrama fika jamila sitri cewa ya girmama kyawun sutura ubangiji da ke da cikin kawai na'am alhamdulillah sataraka To godiya mai ya kamata ka gode wa kenan wanda shi ya zo ya yabe ka akan abin da ka yi ko ku a'a wanda ya zirce ka kaga fa godiya ta tabbata ga wanda ya zirce ka kenan laysa alhamdu liman akrama ka ba wai yaban ya tabbata ga wanda wai ya girmama kan ba wa shakaraka ko kuma ya gode maka ba wai shine da wannan din ba na'am domin ubangiji muka- kamar yadda muka faɗa shine yake rufe masawi na bawa sai ya zama da jamalarsa sai ya zama ya karɓi wannan ayyukan to ai karɓan ayyukan da zai yi da ya rufe ka da wannan abun shi za a mutane suke ganin cewa ai baka da wani aibi har sai su ji suna son ka sai su ji suna girma ka su ji suna ɗauka ka da makamantan irin wannan abu da ya ɗauke wannan sirar ai shikenan sai ka ga mutumin da ya fi kowa son ka yanzu shi ya fi kowa ƙin ka mutumin da ya fi kowa girma ka sai ya zama yanzu shi ya fi kowa wulaƙanta ka saboda mai saboda ya ɗauke wannan sirar to yanzu ya cancanci ka girma ai shi wanda ya rufe kan shi ya kamata ka girma shi ko to shine waɗannan abubuwan da yake magana
alhamdulillah eh